أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج بهاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بدار الأجن ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقراج فريد داري على الإدلاقي هاتم الأتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومرجي وقائدي وفاري وملاجي وأجيبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والعام والستور الكمال والمعرفة والرشد والهداية جاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتادي في بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى بالمقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أسكنا من بار أولياء الله سادتنا الصوفية بجاه رسول الله yau muna zama na takwas a cikin rimahu na zuciyata tana yawan ruhul adabi ruhul adabi rimahu na shehinmu shawmar futi ta game da hulahu bi rahmatihi wa fadalihi wa mannihi قال الشاراني إمام الشاراني أبو مواهب الشاراني فدا فعلم كسني أنه لا يجوز لنا حد على أحد من أقران من أقرارين من أقراننا بيزمو بيحلتا قريم وساهنو akan abokanan ba bi majarradil kalamin nasma'uha anhu daga daga mun ji maganan da suka ce bal na tarabbasu za mu jinkirta wa na tashabbasu wa na ji bihim wa narsaluhum za mu jinkirta mai kawai mu bincika sai mu tura musu saƙo wannan haɗin jawaba amurhum sai mu saurari me za su faɗa a kan abin da suka ce in sun faɗi wata magana fahimma an ya tarifa wai ma in kira ko in an yi musu maganar su ce e su suka faɗa ko kuma a su yi inkari fa'inan itiraf fa'ini tarafar bizalika idan suka yi furci suka tabbatar da wannan arafna jihar sawabi allabi aradahu mun san ɓangaren da ya dace wanda muke sauraron dacewansa fayar daidai ulama'u idan malamai suka yarda da maganar ƙunna bihi mu ma sai mu yarda da abin da malaman suka faɗa wai lam yarduhu idan malamai ba su yarda da abin da suka faɗa ba wa an karuhu suka yi inkarin maganan jumlatan baki ɗaya nazarna fi amrihi sai mu duba mu ga alamar me yake nufi fayar raja anhu idan ya bar magana ترضينا رجوعه سيما يرضى دداونسا wayan zammama alala khadai idan ya ce yana kan kuskurensa fa hunalika to daga nan ya jizu lana ishatu zalika kalam daga nan ne za mu fara maimaita mu ce an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza amma ba karan farko idan mutum ya yi magana kawai ka shiga cikin rudani ka kama maganganu ba ba haka ake yi ba an shafa gatin minna wannan tausasawa ne a kanmu alaihi a kansa wa alaman ya taba hau da wanda yake binsa la bugudan lahu ba wai muna yi ne don kinsa ba wata shfiyan ala wajhil adawati nafsiya balle mutum a ce kayi ne don fuskan adawa ƙiyayya ne kawai ya sa ka yi haka daga kaji magana ka ka rusa magana wa haza al'amru wannan lamarin ƙalla man ya faluhu la'ana minan nasi kaɗan ne mutane suke aikatawa ka ji magana wani malami ya yi magana ko ya yi rubutu ka sanu ka ci abin ba haka ba ne ba ka nema masa mafita da kyakkyawan manufa ba a kauka jira akan magana abin da ake kenan mafiya ya ce to kallaman ya fa'aluhu la'ana minan nasi daga cikin mutane kaɗan ne suke aikatawa wannan fa ya rayu shekara ya rayu kusan shekara ɗari kusan biyar mai wannan magana domin kamar siyudi tsakanin siyudi dai karni na biyar da kawai shekara wajen ɗari biyar tunda wancan ɗari tara da goma sha ɗaya nake ganin su su yi rasu kusan kuma lokacin ɗaya dai ya riga amma dai sun rayu a ƙarni ɗaya kawai a ƙarni ko ɗaya ya tafi a ba ɗaya ɗaya yana kusa da ɗaya amma dai ya kai shekara ɗari biyar da wannan magana bai na galibin a ƙarani domin mafi yawa daga cikin abokanai kad amahumul hasadu hasada ta game da su wa kasratu baga'in da riko fala yakaduna abadan yatasabbatuna fi kalami sami'ahu an ahal min aqranihim yana wuya kwarai a ce wani ya tabbata akan magana daya min aqranihi na abokansa wa ahla asari da mutanen zamaninsa wa zalika wannan haufan minhu tsoro ne da gare shi an ya taɓa yana zalika da kalamu kaziban anhu kar wannan magana ta kasance ƙarya ne a kansa falasul lahamu garduhum babu abin da yake samuwa ne yake yiwa na bakin cikin bukatansu min aza na daga cutarwa da zalika shasu ga wannan mutum fa haza wannan sababu tasbitan wannan shine dalilin barin tabbatarwa wa kasara aksar ma yasmu insanu ya kasance mafi yawan abin da mutum yake ji fi haza zaman a wannan zamani alkazibu na ƙarya min qillatil wara'i na daga ƙarancin tsantseni an lahudu fi aradin nasi akan mutane su daina kutsawa cikin lamarin mutane wannan maganan imamu sha'arani kenan wa qala ahmad bin mubarak ahmad bin mubarak ya faɗa cikin idris na dabagi wa hali dariqatul munkirina wannan shine hanyar da munkirai suke bi wadatuhum shine kuma al'adansu la tajidu ma'ahum illa taqsir tani ba za ka samu tare da su ba sai taƙaita cikakken taƙaita wa qad waqa libal kayrul fuqahi wannan yana faruwa daga manyan faqihai min ashaykhana daga shehanan mu radiyallahu ta'ala anhu kalam fi hadha al-ma'na sun yi magana akan wannan ma'ana fa qala li yawman wata rana an gaya mu ya fulan ya kai wani inni arattu nasihatuka inni arattu nasihataka ina son maka nasiha li muhabbati fika saboda son da nake ma wata mama muwaddati ilaika saboda son ka yana ya cika a zuciyana fakultu sai na ce ya saidi hubban wa karamatan na so kuma da girmamawa wala ra'si ulaini na na ji na bi faqala li sai ce annas kullum ala darfin mutane sun koma gefe daya wanta wa hadaka ala darfin kai kuma ka koma gefe daya fi rajulin alimta kashfuhu wa wulayatuhu linnasi alimta kashfu wa wulayatuhu nasa fihi alal intiqadi ka san kashifin wannan mutumin ka san wulayarsa wajen mutane alal intiqadi akan intiqadi wa anta fi ala itiqadin kai kuma ka yi masa itikadi na yarda da shi wamin almahal yana daga cikin abin da yake korare an ta kuna wahada ka alhaƙi ya zai yi wuya a ce kai kadai ka zamo kai ne akan gaskiya wadda kar kalamin min hajjal ma'ana sai ya ambata wani magana irin wannan ya ce hazi zubdatuhu to wannan zubdansa ne shi ne kumfansa ne fakultu sai na ce ya saidi ya shugaba min tamami nasihatika li yana daga cikin cikan nasihar ka gare ni an tujibu ni amma askuru laka to tunda ka faɗa mun abin da ka faɗa ni kuma zan faɗa don ka amsa min abin da zan tabe ka fa yana ajabta ni anu idan ka amsa mu tammatin nasihatu to nasiha ta cika wa kana ajaruka ala Allah ladanka na wajen Allah ta ƙala sai ce uskur ma shi ta ka faɗi abin da kake so ultu sai na ce ya saidi alƙaitun rajula wasa mito kalamuhu ka gamu da wani mutum ka ji maganarsa wata ba su ma'ahu ka yi bincike tare da shi fi amurin min umuri cikin wani al'amari daga cikin al'amara hata zahara lakum ma alaihin nasibi har ya bayyana maka abin da mutane suke kai ba ƙala sai ce malaki tuhu kaddun ban zammu da wani mutum ko da so daya wala ra'aitu aslan ba wani abin nan taba gani na gani fa qultu lahu sai ce masa wa qaddarahata hayaan wa qaddarahatu hayaan wa hashmatan lima bayni wa bainahu min al-ulfati wal mawaddati ya sayyidi yace daratul haya sai kunya ta kama ni walhashmati lima baini wa bainahu saboda abin da ke tsakani da da shi min al-ulfati wal mawaddati na daga sabawa da kuma soyayya yace ma zahara li fikum ba wani abu ne ya bayyana a gare ku illa annakum akastumus sawaba kun kun juya baya ne ga dacewa wa dalabtum liqina kun nema yaƙini fi badinin a badini la ya miki nufi da yaƙini wurin da bai dace ka nemi yaƙini ba wakta faitun kun wadatu fi babu da yaƙini a cikin babu na yaƙini bai zanni amma da zato bal sai ce a shakku kokonto ne bal ya ce a bil irki da ƙarya ne wal baɗil da ɓanna faƙalali sai ce mu fassirni muradaka bi hadal kalam kayin fassara me kake nufi da wannan magana fa qultu sai nace innakum idza akhastum fi tadris al-fiqh idan kun zo kun fara karatun ilm fiqh wa nazala lakum al-kalam an mudawwanati aka ciro muku magana a cikin mudawwana aw tabassarta lahani ko ka duba na bangaren imamun lahani au ibn rushdi ko magana ibn rushdi wa jawahir ibn shasin da jawahir na ibn shasin wa naha da makamancin ta min dawawin alfiqi abin da yake cikin dawawin alfiqi wanda aka rubuta a fiqihu wa wa mun kanatkum muraji'atu hadhihi usuli sai kuka yi muraja na wannan usulin فإنكم كو لا تسقون بنقل الواسدة باكو أمن شوى دا أبن دا متأكيشي يفتو حتى تنظر هاي بأنفسكم ku kalle ta da kanku ku ga yadda abin yake walau kan tilwashatu misr ibn marzuq ko da maganta ta tsakiya ita ce ta dan marzuqula wal haddari da haddabu wa sahibu tawdih da sahibu tawdih wa nahwihi da makamancin su faza to wannan ya zamo babu zanni babi ne na zato wa wa ka'annakum talabtum fihi yaqin sai kuma kaman kuna neman yaqini ne a gurin haisu lan taktafu fihi bin naqalil adul asqatul isbati ta gunda ba ku wadatu da nakalin adilai suka wanda suka tabbatar ba hata ba shartum al'amur da anfusikum har sai kun yi mubashara na al'amarin da kanku wala yumkinukum la yaqini fi abadan ba za ku taɓa samun yaƙini a yadda kuke so ba har abada wai na ma'aratum zanna kun yi mu'arala ne na zato a ƙawa da zanni a bafan minhu mafi ƙarfi da zaton mafi rauni daga ciki fa inna qalluwa sirti sabiqa idan kuka fitar da wato nin kuka fitar da wa na tsakiya wanda ya riga a ƙarabun minna ilaihim ila sawabi to ya fi kusanci daga gare mu zuwa gare su zuwa ga dacewa min jihatul qurbi zamanihi saboda jihan kusancin zamanin su zamaniha zamaninta ila muallif likitabi sadiqati da wanda suka yi rubutun littafin farko fa innahum su aqrabu ilayhim minna sun fi kusanci da su bilarabin ba kwanto wa min jihatin ta wani jiha annan nusuha lati inda luwasidati wato rubutun da ke hannun matsakaita min hazil usulu na wannan asalin marwiyatun bi dariqin a wanda aka rawato shi ta hanya min duruq riwayati ta hanyar riwaya wa ma nahanu amma mu fala riwayatan indana babu riwaya a wajen fiha a cikinta ولا نسها سهية منها باب نسها سهية من هذا جتكنت فمن الجائز أبن يزم جائز أن تكون نساتكم منها وتنسعك وندك كسامو دقاقليس زادت أو نقصت أو نقصت تاكارو ko ta ragu to da ita za mu yi amfani fabiyayyakinin taraddun na kalal habari ta wani hanya ne za a mayar da abin da habari ya zo da shi ma a wujudu hazi ne al'amurai ne fihi tare da samu wayannan al'amari guda biyu o faƙad ma fika da rashin sa a wajenka wa ma innakum amma ku innakum iktafaitum kun wadatu bizanni da zato min babil yaqini amma kuna kiransa a matsayin yaqini allazi yamkin fi wanda yayu a cikin ku fa inna hadha rajula shi wannan mutum allazi balagaka anhu ma balaga wanda ya zo maka da abin da ya san maka mawjudan hayyun hadirun maka fil madinati yana raye samin ne raye ne yana tare da kai a cikin garin da kake laisa bainaka wa bainahu musafatan tsakaninka da shi babu nisa wa ma'rifatu sanin sa sa'adatun la shaqawatin wato samun sa sanin sa arziki ne ba tabewa bane wa ba wa budaha in wafaqa Allahu li muhabbati da nisansa in aka yi maka mawafaka da soyayensa wai liƙayi liƙiya da ilaihi ya zamo jagoranka na hannunsa wa da amkana ka da wasuru ilaihi ya yiwu ka sadu da shi hata ta ta ƙida ka zauna ta kai kai tikadi fata sadu ka rabauta wata rabo karibanta autun ƙadu ko kuma ka yi masa naƙadi fatar jiya ka bar abin da yake kai ka dawo wa ya sullaka laikina ka samu yaƙini biya da amrai ne ɗaya daga cikin lamari biyu wata zulu zulmata shakki ka gusar da duhun nan na kokwanto min kalbika daga zuciyarka suma innaka sannan kai sana'ata fi hada al'amri ka wadatu da wannan al'amari arrabiyu na riba wal hairin raji da alhairi mafi rinjaye allazina fa'ahul muhaqqaqu wanda magabata masu taƙiƙi suka amfana shi wa sahibuhu ma'abucinsa mufiqun bin naqal fiskati shi kuma ya sun yi masa sun dace da fito magana akwai faskanci a ciki wal kazibati da ƙarya wa kana min adatika yana daga cikin al'adanka annaka la taqnau fi babi zanni kuma kai baka wadatuwa da babi na zato wan nafu wal qalili da amfani kankani da naqal sikatul isbati da shuruwan suka amintattu tabbatattu hatta tu bashir al'amri bi nafsika sai ka bincika komai ka ga yadda yake fa hala jaraita ala zalika me ya hana ka ka bi wancan hanya fi hadha lababi wannan a wannan babin allazi wa babu yaqini wanda shine babi ne yaqini ba na zato ba wannan wanda shine amfani allazi wa sa'adatul mahaba wanda shine arziki tsantsa alaysa hadha minkum wannan ba shine naku ba radiyallahu ta'ala ankum Allah ya dira ku aksal lisawabi to abin da kake kai ya canza da kan samun dacewa faqala radiyallahu anhu sai sai sai ga shawo yace masa faɗata ni bil hujjati lalle hujjarka ta fita eh wannan magana ne akan fiqhu wato da wancan zamani da zamanin tsakiya da zamanin da muke ciki to abubuwan da aka ɗauka a dunkule maganar fiqhun da ya zo daga farko kamar zamanin ibn rushdi ko imamun lahani su ne malaman farko a cikin shiganci sannan sai aka zo ya zo kan su haɗari da ibinu zaruk su kuma mutawassidai ne wanda suke nan kusa to zai yi nassin da ya zo daga farko an canza shi a matsayin nassi misali ka ce kama ce ma'un ɗahirun misali misali sai a ce ma'un nazifun misali kaga akwai canji ma'un ɗahirun ma'un nazifun harshen ba yadda aka faɗa wancan ba ne to a cikin larabci za ka ga abin da aka faɗa sai wani ya faɗa abin da ma'anan irin wannan kalman amma ba ba lafazi ɗaya ba to a kansa ne ake ta bugawa maganin da ka ji ya ce to ka faɗi kaza ni na faɗa ma kaza sai ce a wajen wa ka ji a wajen mutumin da kake tare da shi ka ji sai ce a to shine saukar da shi maganan wanda yake tare da shi ya ji ai a zamaninsa ya ji shine mutumin ma'ana in bai gamu da wani ba to ya gamu da karatun zamaninsa ne ba shi to ya kiyaye ya ɗauki tsakiyar karatun ne ko ya ɗauki farkon karatun ne in karatun farko ne riwayansa bai zo mana ba sai da ya sami tangarda yana zuwa yana canzawa yana zuwa yana canzawa amma ana yin shi da ma'ana an fahimta karatun ya zo amma da ma'ana yanzu misali ahadari ai ahadari ga baki daya hadisin manzo Allah ne nassin qur'ani amma yanda ya zo mana haka ne ai shi yasa ake tabala'i da waɗansu suke ganin kamar ba nassi bane nassi ne amma ba yanayin da abin ya zo haka aka zo saboda fahimtanka bai kai ka gane yadda ake ciro hukunci a ce to Allah yana nufin kaza da kaza misali mai hadari yake cewa daga farko abin da ke fada awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi ga gani summa ma'rifatu ma ya silo biyi fardo ainihi ka gane? kaga wannan awwalu ma ya ji bu alal makallafi kalman awwalu ma ya ji bu alal makallafi tasihu imani shine mutum bune la islami ala khamsin shahadata Allah ilaha illallah shine suma ma'rifan ne ma yaslu bi fardu ainihi ka hakamin sallati sai ce shahadatu Allah ila illa wa anna muhammadar rasulullah sai ce iqamin sallati abin yanzu yazo kenan iqamin sallati ita zakati sum ramadan haji to shine ka hakamin sallati wa wa daharati wa ka gani amma kaga ashhadu an la ilaha illallah bunil islam haka ga gama kaga nasin hadisi ne amma sai aka baka a fito maka da abun ka gane amma ba za ka je an ce maka kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kuma magana manzallan an fahimta to haka abubuwan sai aka yi shi babi babi sai waɗansu sai suka ɗauke a jahilci suna ganin ai malamai ne ko suka bushe iska suka faɗi abin da suka faɗa amma kuma nashin duk abubuwan da aka faɗa manzala ne Allah da manzala ne to irin wannan to yadda ya zo sai mai ishmawi shi ma sai zai faɗi nashi mai ziya shi ma ya faɗi nasa mai kaza shi ma ya faɗa larabcin na daban-daban guri amma duk suna rike da nususu ne a farkon littafin eh to haka shine magana da ake yi na'am wallahu ma yumkinu al-jawab an hadha abadan sai ce wallahi na rantsi da Allah ma yumkinu al-jawab an hadha abadan ai bai ban fahimci wannan ba abin da kai magana akai din nan ban fahimta hakan ba ba ba ni da amsa wa shahadu alayya biyan in taibu illallahi ka shaida wallahi na tuba zuwa ga Allah abinda abinda na fai abinda ka faɗa mun din sai yanzu na gane kuma nasiha aka kira shi za a mana magana shi kuma da ya faɗa masa makaman maganan ya ɗauko maganan daga zamanin farko daga kamo da wana ya yi ƙasa da shi ya ce to shi kenan wanda suke kusa da mu su za mu riƙa saboda su suka zo mana da abin da muka zo da shi muke kai duk addininmu yanzu malaman fikin har yanzu ba tsallake ahadari ba sai dai a yi sharhan ahadari haka ne sai dai a yi sharha to haka za yi ta tafiya to abin da ya zo a zamanin da suka abin ya zo mana to shi ne za ka riƙa wanda shi ne ya yi gaidin ɗinka har zai mai da kai can Allah ya gana da mu su maƙalar shehu radiyallahu anhu sai shehun ya faɗa sai dai ahmadu bin al-mubarak المذكور إن كان ولا بد لكم من التقليد إن باب مكوا سكوني تقليدي فقلد فقلدني لأمرين كي تقليدي دني دلمري قدابيو أحدهما daga ciki annaka ta'lamu basirati fi ashiya'i ka san na san wasu abubuwa sanihima na biyu annaka ta'lamu anni halatu ar-rajul al-mazkura na zauna da wannan mutum sinina kasiratan shekaru masu yawa hatta alimtu minhu ma lam ya'lamuhu gairi har na san abin da baka sani wani bai san abin da na sani a wajen shi ba kai ta kalili da ni akan haka wa ma huwa lail kazabatul fasqa amma kun fahimci abin da yake nufi a nan? Misali, kamar yadda shi Ahmad ibn Mubarak almajinin dabbagi ne, Abdulaziz dabbagi shi ne Ahmad ibn Mubarak, ba ibn Mubarak wancan ba, shi wannan shekara ɗari uku da wani abu ne. Domin shi tsakaninsa da shehu tijjani shekara talatin ne kaga shekara ɗari uku da wani abu kenan yawa to abin da na sani a wajen wannan mutumin shine abdulaziz da bagi ka yarda ni kai shine ke cewa wai in kana in kana wala budda lakum min taqalidi inda zaka yi taqalidi da ni Ahmadu almajirin Abdul Aziz Dabagi faqalladni li raini kai taqalidi da ni akan abu biyu ahadu ma ɗaya daga ciki annaka ta'lamu basirati fil ashiya'i ka san Allah ya buɗa mu na san wasu abubuwa fil ashiya'i ba kowane abu ya ce ya sani ba yawa amma ka san na san wasu abubuwa sanihi ma na biyu annaka ta'lamu anni halattul rajulul maskura na zauna da mutumin da ake faɗa sinina kasiratan shekaru masu yawa hatta alimtu min ma lam ya'lamu gairi na san abin da ba wanda ya san abin da aka sani a wajen shi kamar ni ko wa ma haula il kazabatil fasqa amma wanda suke maganganu a kansa kazabatil fusqa wato masu ƙarya faskai fa aksaruhum mafi yawansu lam yuqallidu mislakum ba su ta kalidi da misalinku ba waina ma itimaduhum dogaransu alatta sami ji ne kawai allazi la asallahu wai wai shine ai la asallahu eh waiwa ne ya ce kaza waiwa ne ya ce kaza kaga la sallahu kenan ko wa sababu shi kuma yin haka alhirman wal hizlan abin da ke faruwa ana haramta musu ainihin wajen gaskiya akwai kuma tadewa dan akwai suka fana sallah ta'ala tawfiki ina roƙon ubangiji dacewa bi mannihi wa fadli faqala sai ce masa fama taqulu shay'an akhara me zaka faɗa wani abu daban suma laqiyani fihi a faqihun akhara sai wani faqihi ya gama da ni min ashahid fiqil mutaqaddim daga cikin shehunan fiqihunan wanda suka gabata faƙala ne sai ce zakar li fulanun ankum hujjatun ƙadiya wani ya ambata mun wani hujja da kuka yi yanke likulli manazi da dukkan jayiya sun maltafata ilayya alfaƙi sai wannan faƙihin ya waiwaya wajensa faƙala ce alan tuhabbiruni ba za ka bani labari ba anna fulanan wani ƙala laka kaita ya ce maka kaza faƙala na'am sai ce eh sun maƙala sannan suka sake cewa bi hazal kalam da wannan magana kadata zahari na kayan ke bayan su maƙala sai ce ahmadu bin mubarak ahmad dan mubarak ne wa haza ne faƙihani wannan faƙihai guda biyu kuma rasu ɗabaƙaci su suna daga cikin manya daga cikin ɗabaka min ahal asari na wannan zamani bi haisu annahu la yujarihi ma ahadan fi waqtihi ma ba wanda ke jayayya da su a wannan lokacin wa ma man dunahuma amma kuma bayan su min ahalin min ahalil inkari wanda suke masa inkari fa aksaruhum mafiya yawansu ya ta maduna alatta sami suna dogaro ne akan sun ji an ce sun ji an ce ba sun karanta ba sun ji an ce yawa allazi la sallahu wanda ba asali kama sabaka kamar yadda ya wuce wa aka yasuhum mai hankalin cikinsu allazi ya tamadu fi inkari ala qawlihi wanda yake itimadi a yankarinsa ala qawlihi fadin sa kunna na'rifu sayyidi fulana mun san wane ne wane wala ne kulka haza kaga akayensu kenan mai hankalin cikinsu amma wala ne kulka haza yanda kuka faɗan ba haka bane mun san kaga ko ba koi an datsar da abin da ake nufi annan rajulan munkar alaihi shi mutumin da yake inkari a kansa laisa ka sai di fulanun ba irin kamun wane kamata a yi ma ba wala mai dare bai sani ba annan zaharar alwan shi launin fure wannan halus sinwanun annan zahara kamar mu ce a zahara me ya sunansa fure alwanu kala-kala ne wannan halu dabino sinanu daban-daban eh tuska bima'in wahidin dabino ruwa da ne ake sha da shi amma kalansu daban-daban ne zaƙinsu ma daban-daban ne akwai mai zaƙin siga akwai mai zaƙin wani kala akwai mai tsani akwai mai ɗaci akwai mai bauri amma tuska jima'in wahide haka nan shi kansa zahara ne suna fure ga fure ruwa da yake masa amma launinsa daban-daban wani wani bulu wani ja wani kore wani baki haka amma kuma da ruwa ɗaya Allah ke shayar da su wata fadala ba'du ala ba'din fil akli kuma wajen ci ma akwai tafdili wani in ka ci dabino siga ma bai kai shi zaki ba eh ana kiran shi da siga eh amma kuma siga ma bai kai shi zaki ba kuma duk iri ɗaya ne wajen akalin inna fi zalika latin wannan ya nuna maka ashe ruwan da Allah ya shayar da fure da ruwan da Allah ya shayar da dabino suka fito iri daban-daban dabinon daban-daban to haka cikin mashayan mai bauri dabino ne eh mai tsami dabino ne mai hamilun dabino ne mai zaƙin dabino ne duk gashi sanan tuska biyu ma'in wahidin amma launu wajen ɗanɗanonsa ba iri ɗaya ba ne to haka ilimi a cikin halitta Allah ma yake kuma a bishiya duk suka fito ina fi zalika layatin liƙaumi yaƙilun ثم قال وقد دخلت مع شيخي na shiga tare da shehi radiyallahu ta'ala nu ila bustanin mun shiga wani gona fi fasali rabi cikin lokacin rabi'i fa nazara ila ikhtilaf azharihi sai sai ga sabanin fure wanwarihi da haskensa satan a lokaci daya sun marafara su ilayya sai daga kai ya kalle ni waƙala sai ce man arada an yi arifal ikhtilafal auliya wanda yake son ya gane ikhtilafi na waliyi wato bayinuhum kaga wannan yayi nan fil maqamati cikin muqami wal ahwali da halaye ma kaunim ala hudan duk kuma suna kan daidai duk suna kan daidai amma ga tabayuni daga kan daga kan abubuwa kawai a nan gurin za ka gane wasawabu da dacewa wahala waton fi ƙulubin nasi da kowane inda kowa yake jin daɗinsa a cikin zuciya fala yanzu ila iktilafi hazil anwari wal azhari to ya kalli wannan hasake hasaken gonan da irin fure-furen da ke gurin wal azhari da kuma launin da ke jiki ma halawata fi qulubi wanda an ka kalle su ga baki ɗaya kai kuma zaka ga yanda ko ciyawa ne take kwanciya take take dawo haka kwanciyanta kawai to ta kwantar ma da hankali kallon furen ya kwantar ma da hankali sannan irin ‘ya'yan bishiyan ya kwantar ma da hankali wannan duka baki ɗaya yana nuna maka kai ɗan adam za ka iya ganewa ikhtilafin al'umma kaf gaba ki daya cikin wannan gurin yake bayan kana ƙaulu in ya kasance inna sayidi fulanan shi wani allazi arabnahu wanda muka san shi lam yakun ka haza in ka ce a ai wannan ba kaman wane bane hasarar lirahamati to ka tsare shi cikin rahama duk wanda ka cire shi a ciki eh jan furen koren furen shuɗin furen farin furen wani kala in ka cire ka ce wane ba kaman wane ba ne to ka yi masa hasaru to hasarun nan ka katange shi baya cikin rahama yana ciki kai dai ka kalle shi irin kallon da ka sani ka kalle shi a ja matsayi ka fasaranta shi da ka kalle shi bakin fure ka fasaranta shi da mugu amma aikin da yake a gurin da yake daidai ne ka kalle shi ja ka ce kai wannan banda zubar da jini bai da aiki aikin da yake daidai ne a kujeran da yake ka kalle shi fari ne ka ce wannan tangaran ya yi daidai da irin tunaninka ne wannan shi ne wannan in ka tsare shi ka cire shi daga cikin wannan to ka yi masa hasarun lera rahmati min Allah fil wali lazi arafahu cikin walittakan da aka san shi dan shi gurin da yake aiki kenan ma'aikatansa kenan eh ma'aikatan kowa daban fagada hajara wasi'an lallai ka tsare abin da yake mai yalwaci ne ولما قال العربي ولما قال العربي lokacin da wani balarabin kawai ya ce allazi bala fil masjidi wanda ya yi bauli a masallacin manzan Allah sai ce Allahumma rahamni warham Muhammadan da aka tashi za da ke shi da aka tashi da da ke shi ya yi bauli ne a masallacin manzan Allah sai ce Allahumma rahamni wa rahmu Muhammad manzo Allah ya hana yace karata karata bashi yace Allah kai mun rahama kai rahama wa manzo Allah wala tarhamma ana ahadan bayan banda ni da annabi kada kai wa kowa rahama tunda an ta san masa qala Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce laqad hajar hajarta wasi'an ya ya balarabin gauye ai ka tsare abubuwa masu yawa eh wato kai mun rahama kai wa annabi daga nan kar kai wa kuwa eh ta ka tsare abu da yawa to haka wannan duk wani mutum da ka ganshi aiki aka sa shi kowane irin mutum indira kai kace ka koma ka dauka ga wani mutum fasiki ko wani lamarin Allah ba haka ba ne, kai ne kai shiru kawai, gum, kai shiru, in da kai wa'azi ne ka faɗi abin da Allah ba ya so kawai shi kenan. Ya Allah ya hana kaza ya hana kaza, Allah ya ji gan wani bawon Allah da yake wa'azi a Fatakot, ya rasa yadda zai ya je fatakon garin neman kudi ya sai ga abincin da zai ci ma ya gagare shi kawai sai nemo wani ya jamar baki ya bayyana fara wa'azi bai zan karatun ba yanzu ya sami shi ya gaya masa ya ce in aka ja baki ya ce sai lura ya ce yanzu haka Allah yake magana akan masu shan giya duk bakin da aka ja shi a ja bakin kawai shirurinsa kawai ce yanzu haka Allah yake faɗa akan masu shan giya kan masu shan giya kun halaka wannan bala'i kaza kaza kaza kaza yayi ta bayani yayi ta bayani in aka gama ya ce mu je sai sake jami baki sai ce yanzu Allah haka a kan mutanen da ba sa sallah wanda ba sa zuwa sallah kaza kaza kaza kaza kaza in duk maganin da aka yi ce yanzu Allah haka ya faɗa aka mazinata yanzu shi ba bai san tafsirin ba ya ce aka ramkalla in ba haka ne ba zan halaka yace to ni ban san yadda zan yi ba sai yace haka kake yin tafsirin naka yace to akram kallahu ban san komai komai na ga zan halaka yace to kar ka saki amma hakan yanda kai tunda ba fasaran qur'anin kake ba to amma kar a saki eh yace kar a saki ba wasa da alqur'ani eh amma shi wazin kenan kawai ya tuna sai ce yanzu haka Allah daga an ja baki kawai abin ne zo marka sai Allah ya samu gama lafiya wayan kana qawlu zalika zannan minhu idan maganarsa ya kasance zato ne anna kullu marhumun la yakunu illa misl ladhi arafahu duk abin da yake abin da aka masa rahama baya kasancewa illa misalali arafahu sai wanda aka san shi farkarsa baka to an gaya maka annabi radiyallahu anhu ala asnam shatta su bayin Allah simfi-simfi ne wani baki ne wani ja ne wani kore ne wani shudi ne wani bulu ne wani alkashi ne wani rawaya ne wani duk kuma aikin Allah suke yi kowa ya fito ne a mazaharinsa kowa a mazaharinsa ya fito eh to karka yi zaton sai abin da kake zato ko sai abu ya zama fari kawai shi kenan shi ne kawai ɗan aljanna ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba wa'ilan fahimmu mushtarikun al-islam fa'ina hada al'itirazu lazimun domin ka san wannan ishtiraki ne na ilzami fa'ina hada al'itirazu kau da kai lazimun fi waliyin allazi arfahu ka kau da kai ga waliyin da ka san shi bai na wulai mai kun misal waliyin da ji kana ƙablahu ba irin waliyin da yake gaban ka ba ne wanda ka sani da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba iri ɗaya ba ne bai na laitara da ala salisi kau da kai gabarin wancan ya na wulai sa misal sani shi ma ba irin wannan waliyin ba ne itiradun ala sani kau da kai akan na biyu da yana wulai su min sallawari bayan na farko ba ne sun makala sannan ce wa inna ma a balat fi hazal bab na tsawaita cikin wannan babin wa zakartu hazi da munazarati na ambaci wannan munazara allati waqat lana wanda ta akan kanmu min al daga cikin faqihai to yanzu misali idan ka dauka a hanci yadda za ka ga buɗon abin kowa yana kujeransa yana cewa wa mallan ya ji ma'an wala mutu ya mamun fa'ar ba'atu a ƙawalin yi haƙƙi na maza ba kowa wa mallan ya ji ma'an wala mutu ya mamun fara ba ta a ƙwalin yi haƙƙi na maza ba sai ce yi salli wa ya ƙabi aksu ma ƙala malikun wa bago ya ƙabi a da'un li a shabu to wanne ne za a cire shi a ce ba waliyi ba ne ko ba bawan Allah ba ne wa mallam ya ma'an wanda bai samu ruwa ba wala mutayammamun kuma ba gurin da zai alula fara ba ta a ƙawalin zantuka hudu ne fara ba ta a ƙawalin zantuka hudu ne yusalli waye ƙadi zai yi salla ba alula waye ƙadi kuma zai rama idan ya samu ruwa aksu ma kala maliku maliku ya ce ba zai yi sallan ba kuma ba zai rama ba an rana ta faɗi ba zai yi sallan haka ba kuma ba zai rama ba shine aksu ma kala maliku wa azbagu ya kari azbagu ya ce a kare yi sallan ya rama kawai wa dawo li ashabu ashabu kuma ya ce a ya yi sallan kawai ba sai ya rama ba ko da alolan ko babu da Allah wannan bai nuna makararsa ba shi kenan sai aka ce to maliku me ya dalilinka sai ce la yi kallifullahu nafsan illa wasu'aha la yi kallifullahu nafsan illa wasu'aha ai da Allah yana son ya yi sallan a kadarta zaki ne koro ka kawo bishiya to da Allah yana son ka yi sallan sai a kori zakin sai ka yi sallan kana rataye a bishiya ba ka da lokacin sallah ba ka da lokacin da za ka yi alola kuma ba, ba a halin a yi taimama da bishiya sai maliku ya ce to a kori zakin da ya zo kwanta gindin shi hana ka sallah shi ne aksun ma kala maliku wasbugu ya ƙazi asbugu ya ce a ya bar zakin in ya tafi in ya dawo sai rama sai ya yi sallan a natse shi ne iza ku ne ne fa nazar sun ila mai sara wa'in kana zuƙu sirrin fa nazar sun ila mai sara shi kuma dindindin sun ƙurani su kawo wa'in kana zuƙu sirratin duk mutumin da yake cikin tsanani fa nazar sun ila mai sara sai duba ga lokacin da abin ya fita ya fita daga tsananin sai rama wa da'ul li ashabu ashabu shi kuma yace yayi sallan anan ba alolan ba taimako kuma zakin yana ƙasa yayi sallan a haka saka ce me sai ce la yukallifu Allahu nafsan wa in kuntu zu usratin fa nazaratin ila maisara sai ce ya rasulullahi duk dai da nasu ƙurani su kawo duka to kaga kowa ya duba wajahinsa kuma dukkansu almajiran maliku ne kowa ya duba masaba ga abin da ta faɗa maliku ga abin da ya faɗa azbagu ga abin da ya faɗa ibn shahabu ga abin da ya faɗa kuma dukka ga dalilai ga dalilai wa ja'allahu alaikum min wa ja'allahu alaikum fi dini min kharaj wa ja'allahu alaikum fi dini min kharaj saboda ka kai sallan kawai shi kenan to haka abubuwan suke to in ka kasa ganewa kana ganin walittaka ba dole ba ne irin wannan waliyin shi ne irin wannan wannan irinsa shi ne irin wannan wannan irinsa shi ne ba haka ba ne karka yi zata Allah da ya kiyaye ya sa a dai gane kawai mutum ya zauna ya kiyaye zai samu sauki wa zakartu hazal munazira ko na ambaci wannan munazara allati waqat lana wanda ya abku min alfuqahai daga cikin faqihai hirsan ala wusulil habari na yaka ne dan ina kwadayin labari yaji ila ta'ifatul fuqahai zuwa wajen wasu faqihan wa talabatul ilmi kamar yanda yanzu muka sani ai da ba mu san hakan ba ko to yanzu mun sani wa talabatul ilimi wa muhabbati fihim ka san yadda nake son su wa nusihi lahum da nasihata gare su fa inna mu aqabulu shin wanda suka fuskanta bil inkari suka fuskanci yin inkari fi sadatin al-abrar al-ahyari wal athari cikin malamanmu zababbu wadattu tsarkaka kuka musu fi sayar alƙuruni cikin sauran karnoni wal asari da zamani fi jamil bawadi a ƙauye wal ƙura da alƙarya wal amsari da birni wa inkarihim yi musu inkari la ya harju anil lazi zakarnahu fi hadal ba duk wanda kuka ma inkari to kun yi wa duk irin wa'annan waliyan eh duk wani wali da kamar inkari to kamar ɗaya daga ciki ne ya bayyana ne da takobi ko ya bayyana ne ruwan sha ne ya bayyana ne ruwan zafi ya bayyana ne gaushi ya bayyana ne haka shi kuke ta ma inkari to na ne duk wanda kake ma ban siffansa siffan ruwa ɗaya ne wanda Allah yake wa dabino. amma zaƙin dabinon daban-daban ne tuska bi ma'in wahidin eh haka ne kuma bishiya ɗaya ne komi ɗaya ne aikin kuma iri ɗaya ne yawa haka waliyan daga baki ɗaya suke na shekaran jiya shine na shekaran jiya da na jiya da na yau duk wanda ka gani baka yarda da shi ba to akwai aikin da ake yi ne a wani guri akwai wani waliyi a nan garin an yi shi layinku mu lokacin muna yara sunan layinku jahannam road haka haka ne ko malam haka ne ba sunan layinku kenan jahannam road akwai shehi ya gaya mu akwai wani mutum ba a san bawan Allah ba da sai da ya koma ga Allah da kekensa yake zuwa da rana yake shiga ɗakin karuwa da rana amma duk ɗakin karuwan da ya shiga washe gari ka tuba kenan a nan garin aka yi eh a nan garin aka yi shi kuma da rana yake zuwa ɗakin karuwa amma sai da ya rasu tukuna aka gane shi shi na ke amma a ɗan iska aka ɗauke shi gabaki ɗaya amma wazi yake mata me yake yi me yake yi me yake yi amma washe gari ta tuba kenan in sai dai a ga fitowansa amma da kekensa yake zuwa kuma aksari ba hawa keken ke ba tura keken yake dole sai an gan shi an yi wannan sannan a nan garin a layin sarki an yi wani waliyi ba ƙadire gara yake kaɗawa gara yake kaɗawa a layin sarki ne amma ba a ganin zuwan sallansa yi ba a gani amma a nan gidan da yake idan irin zamaninmu na gyambo gashi ba ko ne yaro wani yake da irin wannan sai mutanen baya saboda duk wanda bai kai irin shekara 60 da sauransu ba aksari bai riski irin wannan ciwon ba sai jifa-jifa ya shi ne sai jifa-jifa to idan ba magani batir ake sawa a fasa batir a ɗaure haka ne ko masani? eh shi ne matsayin batir ne ake fasa batir ɗin a wanke in ka wanke sai a ɗaure kai ta ihu wani lokaci batir ɗin mai mai ɗin ya fi zafi a kawan na barbaɗa shi ne magani To idan gyambo ya kai gyambo ga zamanin kurkunu, shi kuma haka eh ga agar abin nan. To duk wannan ciwon gabaki daya in aka zo, in ya zo a durƙushe ke zama yana zuwa an aka kama masa mai ciwon. gidansa to zakara zai fito daga wani ɗaki a guje zai caccaci ciwon cak sai koma insha Allah zai warke Allah yin sarki aka yi shi ranar da zai rasu ya ce ranar juma'a kafin a dawo daga sallah zai rasu irin wa'in nan gashi da a fili ne baya yi a filin amma gashi ga abubuwan da yake tafiya a kai kaga malaman yanzu ya ce ai boka ne kawai a dan mai tsafi ne a lamarin abun ba haka bane akwai wata yarinya a ibadan sani abokina da mataka suna aikin dutse ce ita kuma zaman karuwanci take amma daga wata ramadana ya zo ta daina karuwancin kina duk kudin da Allah ya bata sai tashi sai ta koma asibiti ta samu marasa galifu tana tana ciyar da su ta yi masu wanke-wanke har sai watan azumi ya kare sai ta koma kuma karuwancin kaga malamin mu ɗaya na yanzu yar wuta kawai shi kenan su yanke za su kafarta mutum su su ana neman yadda za a yi ɓangaren rama ta shafi mutum a kalli abin su gabaki ɗaya a korewa suke amma su tsarkakukku ne wannan bala'i ne Allah ya yi akwai abubuwa da yawa wanda ba za ka iya in ka ga abin sai ya yi hankalinka ya daku kafin tukunna ka dawo cikin hayyacinka haka kuma Allah yake yi cikin yawancin al'amara saboda Allah saboda ɓuyen Allah ɓuyensa shi ya sa mazarin yake da yawa Allah ke yi na'am na'am
Na'am. Ana samu hasken cewar Juma'a.
Haka ne. Ai, akwai abubuwa da yawa, akwai wannan Allah da yake yi. Kai dai mutane a dinga yin kyakkyawan zato kawai shi kenan. Shi ne ma'anan an sanar da mutane ka gane yanayin launi na fure yadda suke kuma Allah yana shayar da su da ruwa ɗaya ne amma kalansu daban-daban ne to ma'aikata ma daban-daban ne yawa ma'aikacin fari ba shi na baki ba ma'aikatan masu bakin kaya ba su ne na jajaye ba haka kuma dukkan su yarda duniya a wajen Allah wani daga ashara ke ɗuɗɗura mar kowane motsin sa'i amma kun ba haka ne abin yake ba wayan karin la ya kharja an allazi zakarnahu in karin su bai fita daga cikin abin da muka ambata fi hada libaji faman kana minhum munsifan duk wanda yake da adalci wa ta'ammula wa ta'ammal ma sadarnahu ya lura da abin da maka karanta shi fihi raja zai tuba wa zahara lahu tuban kuma za ta bayyana a gare shi wala wajahu sawab zai hasken dacewa zai haska masa kala ya ce wa kashiran ma kuntu ata'aradu bi munazaratil fuqaha da yawa ina haskakawa ga munazara mu da faqih fi hadal badi a wannan babi zannan minni annahum ya'tamaduna fi inkarin ala umuri sahiha ina zatan za su dawo ko da su gane abin da ake nufi su bi shine falamma hatabartuhum lokacin da na jarabce su wajadtu al-amru ala ma wasabtu laka sai na sami lamarin yanda na siffanta maka wallahu al-hadi ila sawab ubangiji shine mai shirarwa zuwa ga dacewa alhamdulillah za mu tsaya nan aikin yana da aiki amma kwakwalwa za ta bude idan mutum ya bi karatukan a hankali za ta bude mutum ya gane ya abubuwa suke Allah ya dace da mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من قداره لازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة